بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar biyu ga watan sha'aban shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin daya ga watan biyu go 2025 wannan shine darasi na 20 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi na Ibn Taymiyyah asalin shi yana magana akan wato ka'idar kauna wadda take tushe game da bauta da bayi suke wa Allah ubangiji madaukakin sarki. Amma kamar yadda aka san littafin Ibn Taymiyyah galibin su suna dauke da wato fa'idoji mabambanta waɗanda suke a gefen asalin mas'alar. saboda yawaita wato dajiya da yake da istitradi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya mishi gafara da rahama za mu tashi inda yake cewa kullu haula'i fihim min al-ishraki bi qadri dhalika wa li hadha yadhharu al-iftinalu bis-suwari wa ishqiha fi man fihim shirkun kan nasara war-ruhban wal-mutashabbihin bihim min hadhihi al-umma من كثير من المتفلسفة والمتسوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم فتجدهم فتجد فيهم قسطا عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله yana magana akan cewa wato da dama daga cikin mutane wanda suke bin tafarkin falsafa a wajen bautar Allah da waɗanda suke a cikin al'amari na shugabanci da soja da wanda suke wato 'yan falsafa da ilmul kalam da sauran garin mutane ya ce za ka same su suna halasta wa kansu wasu daga cikin alfasha na abin da Allah ya haramta ita kuma asalin wannan shine wato ishki abin da ke kawo wannan halasta wa kansu haram shine yadda suke da tsananin bege da son wani abu da Allah yake ki garin son abin da Allah yake ki na alfasha sai su halasta wa kansu a aikace su ta aikatawa ko da ba su furta sun ce halas ba ne amma dai za su ta aikatawa ya ce daga cikinsu akwai wanda zai mai da kuma maimakon halas ta aikatawa ma sai kuma ya ce ma addini ne maimakon ya halasta wa kanshi jin kiɗa sai kuma ya ce jin kiɗa ma addini ne maimakon ya halasta wa kanshi zina ko luwaɗi sai kuma ya ce ma addini ne maimakon ya halasta wa kanshi cin kuɗi na haram sai ya ce ma ai Allah ne ya ce ya karɓa ya ce duk ana irin samun wannan wasu su ce saboda wai suna tsarkake zukatansu wannan abin da suke tsarkake zukata ne wasu kuma ya ce wai saboda hakan wata hanya ce ta nuna ƙaunar kyawawan abubuwan da Allah ya halitta da makamantansu to wannan zancen yake yi sai lokaci ya ƙure mana sai ya ce wa kullu haulayi duk waɗancan da ka ja ambata a sama fihi min al-ishraki bi qadari zalika da gwargwadon wannan halasta haram din da suke yi da kutsawa da suke cika wanda Allah ya haramta da gwargwadon haka suna da wani nasibi na shirka wa Allah wali hadha yadhharu liftinanu bisuwari wa ishqiha fi man fihim shirku akwai mutanen da dama addinin su shirka ne zaka ga cewa suna da tsananin jarabtuwa da asuwar anan shine jiki jikin halitta shi yake nufi da asuwar anan wa ishqiha da da begen suwar din kan nasara kaman kristoci wa ruhban da a cikin kiristocin kuma akwai ar-ruhban sune masu bauta da jahilci din nan wal mutashabbihina bihim min hadhihi al-umma da wanda suke kamantakekeniya da addinin kirista a cikin musulmai kaman suwa ne min kathirin min al-mutafalsifa wal mutasawwifa da dama daga cikin yan falsafa da yan sufanci wanda suke yin addini a tafarkin kiristoci yaftanuna bil ahdathi wa ghairi zaga sun jarabtu da kaunar kananan yara al'ahadar su ne ƙananan yara marasa gemu wanda ba su balaga ba wanda ake zarginsu da suna yin luwaɗi da su fatajidu fihim kistan aziman min ittikhadil andad min dunillah zaka samu akwai rabo mai tsoka a tare da su na riko da wasu a matsayin wato abin nan abokan hamayya ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunatar su kamar kaunar da ake wa Allah in ma tadayyunan ko ya zama wannan kaunar da suke musu suna daukan ta addini ne wa in ma shahawatan ko kuma tsabar sha'awa ta dan adam wa in ma jam'al bainal amrayni ko kuma su hada biyan suna da suna ganin addini ne kuma suna da sha'awa irin ta jinsi wali hadha tajidu baina agniyaihim wa fuqaraihim wa baina mulukihim wa umara'ihim tahalufan ala ittikhadi andadin min dunillahi min hadaini alwajhain kidaka zaka ga da da masu kudin su da talakawun su da masu mulkin su da yarimomin su zaka ga duka sun hadu da tahaluf sun hadu sun yi wani alliance sun yi wani wato abin nan maja wanda a cikin ta akwai riko da abin da yake koma bayan Allah ta fuskokin can guda biyu ta fuskar sha'awa da ta fuskar allantawa wato duk za ka ga nau'in 'yan bidi'a suna da gamuwa a wajen sakankancewa da biye ma sha'awar rayuwarsu da kuma ɗaukanta a matsayin addini ta nau'in 'yan bidi'a suna da tarayya a wannan wali haza ta jiduhun kafiran ma ya ji ta mi'una ala sama ishi'i wal aswati so da ka za ga 'yan bidi'a ko da tafarkinsu ya bambanta a bidi'ar ko da suna ma junansu raddi za ka ga sun haɗa akan wani abu da ɗaya shine sauraron waƙe-waƙe duk 'yan bidi'a suna da wani wato mahaɗa ita ce jin waƙa da suke gani a matsayin addini 'yan dariƙa suna da shi 'yan ƙadiriya suna da shi 'yan shi'a suna da shi duk wani nau'in 'yan bidi'a za ka ga suna da wani ba da muhimmanci akan sauraren kiɗa da waƙa da tunanin haka addini ne kamar da ake a cuci kuma gane wajen yin kamar kenan wal aswatin lati tuhayyijul hubba al mushtarak da kuma sauraron wasu sautuka wasu kaɗe-kaɗe wanda suke motsa wannan soyayya da suke tarayya a kanta alladhi yajtami'u fihi muhibbur rahman wa muhibbul awthan wa muhibbul sulban wa muhibbul ikhwan wa muhibbul awtan wa muhibbul murdan wa muhibbul niswan wanda wata soyayya da suke da tarayya a cikin ta gaba daya a cikin sakon da kidan da za a yi wanda zai nuna kauna ga Allah amma ba za a tsaya iya nan ba kuma sai a sake kada wani kidan shi kuma wanda a cikin shi akwai yabo da nuna kauna ga gumaka akwai kuma wanda zai nuna wanda kuma za a kada shi kuma a wajen kiristoci wanda yake nuna girmama as-sulban shine cross da kuma wanda kuma za a kada a wajen wasu bukukuwa wanda yake nuna san ikhwan sune maza bin maza da kuma wanda za a sake kadawa da shi kuma sai nuna kamar ana nuna soyayya ga kasashe da soyayya ga mazaje marasa gemu su ne almurdan da kuma na mata duk waɗannan abubuwan za ka ji ana musu kiɗa ana yabansu ana ana sakankancewa ana sharholiyancewa da su kuma sai a haɗu a waje ɗaya gaba ɗaya a ta yi ko da kowa mazhabin shi a ɓatar daban ne amma dai an haɗa ana kamar da kake gani da har yanzu wannan shi ya tafarki wa hadha sama'u huwa sama'ul mushriki irin wannan sauraron kaɗe-kaɗen shine da irin abin da Allah ya yayi zargi ga mushrikai cewa suna aikatawa da Allah yake fada a cikin amfalu yake cewa wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya abinda suke yi na addu'a dakin Allah ba komai bane illa kururuwa da kuma katange mutane daga tafarkin Allah wa sababu zalika wa sababu ma zakarna anna Allah khalaqa ibadahu li ibadati mallai yace dalilin wannan zancen da muke ta yi shine a fahimci cewa shi Allah madaukakin sarki ya fa halicci bayi ne dan su bautata mishi allati tajma'u mahabbatu mahabbatahu wa ta'zimahu wanda ita bautar a cikin ta akwai kaunar Allah akwai kuma girmama Allah fa idza kana fil qalbi fil qalbi ma yajidu halawatuhu min al iman billahi wat tauhid la hitaza ila an yastabdila bidhalika ma yahawa yace dan ya zama a cikin zuciyan fil qalbi ma yajidu halawatuhu ba akwai abinda baya jin babu, babu jin zaƙin imanin da Ubangiji da ɗayan tashi, ita ji ila an yi stabdila zalika bi ma ya hawa, sai zuciya ta tarsasu ta buƙatu izuwa ga canza wannan da abin da shi yake so, fita ji duhu, fai ta hidu ilahahu hawa, sai ya riƙo da son zuciyarsa a matsayin abin bautata wasu. Fai ta hidu shaitana wa zurriyatahu auliya min dunillah. sai riko da shedan da zuriyarsa a matsayin abu abin nan majibanta kuma bayan Allah wa hum lahum aduwwun alalan abokan gaba ne bi isal zalimin badla abin da yake cewa shine ita zuciya an yi ta ne don a cika ta da ƙaunar Allah da girmama Allah idan mutum ya kasa kaiwa wannan matakin na ƙaunar Allah da girmama Allah da ya cika zuciyarsa sai zama akwai space akwai empty space ko to wannan empty space din idan Allah ya niyyar jarabtarsa sai ya ji sai ya cika shi da barna sai zama ya yi istibdali ya saka son zuciyarsa da biyewa shedan da zuriyarsa a cikin zuciyarsa ولهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين wannan kuma yana daga cikin canza addini wa taghyir fitratillahi allati fatara an-nasa 'alayha da canza asalin halittar da Allah ya mutane qala ta'ala Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka da addinin ka ga Allah wanda yake addini miƙaƙƙe fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha wannan shi tabarkin da Allah halicci mutane akai Allah ya ce la tabdila li khalqillah ba wanda ya sai canza halitta Allah zalika dinul qayyim inde ka ka tafa ka haka babu canji ga halitta Allah wa qala kuma Allah ya ce man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida wanda yawa Allah shirka to ya bata bata manisanciya daga barin shari'a in ya da'una min dunihi illa inathan abinda suke kira kuma bayan Allah ba komai bane face mateku wani ya da'una illa shaytanan marida ba sa kiran komai sai shedan wanda yake kangarare la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa albarka wa qala shi kuma sai ya ce la takhidanna min ibadika nasiban mafruda sai na danki wani rabo nawa da aka ware mini a cikin bayinka wala udillannahum yace wallahi sai ya batar da su wala umanniyannahum yace sai ya sanya musu burace burace wala amurannahum sai na dinga umarnin su wala yubtukunna adhanal al'ami su dinga tsatsaga kunnuwan dabbobin ni'ima wala amuran nahum kuma sai na umarce su fala yughayyirun na khalqallahi su canza halitta Allah canza waccan fitira shi sai ce daga cikin wato abinda hadarin wannan yanayin shine canza halitta Allah ne ma'ana wanda yake kan fitira shine wanda yake kan yuqimud din hanifan ya tsaye da addini mai kakke zama zuciyarsa kawai tana kan addini mai kakke idan mutum bai yi wannan ba zai samu kanshi a wannan tafarkin na shedan ya ribace shi ya zama daga cikin dankas shedan a cikin bayin Allah wanda abinda shedan zai masa shine batarwa sanya mishi burace burace na duniya umurtar shi da canza halitta Allah wanda shi da tsatsaga kunnan dabbobi wanda shi ma wani nau'i ne canza halitta Allah wa qala ta'ala Allah kuma ya ce la tabdila li khalqillah ba wanda zai iya canza halitta Allah wa nafsu ma khalaqahu Allahu la tabdila lahu abinda Allah ya halitta ba isa a canza ba la yumkinu an tujada al-makhluqat ala ghairi ma yakhluquhu Allahu alayh ba wanda zai iya zuwa ya samu halittun Allah ya maida su ba yadda Allah ya yi su ba wala an yakhluqa ala ghairi al-fitrati allati khalaqaha Allahu alayha ko kuma ya halicce su wato a bisa sabanin fitrar da Allah ya halicce su lakin lakin ba'da al-khalqi qad yughayyiru ba'daha amma wasu sashe na halittu suna iya canza masashen su tunani mu gane can Allah ya ce la tabdila li khalqillah nan kuma Allah ya ce shedan ya ce fala yughayyirunna khalqallahi to tabyir daban da tabdil tabdil shine substituting a kawo wani sabo a aji a madadin Allah ba wanda zai iya wannan amma taghyir shine distortion a rikirkita mahalittun Allah tunaninsu to wannan shedan yana iya mutane ma ƴan uwansu na yi wa ƴan uwansu irin wannan abu ina fata mun gane da bayan Allah ya ya ba su izinin haka izini na na kauni na kaddara malam ya sake cewa kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra kaga za a halicci kowane dan adam a bisa lafiyayyen halitta amma kuma sai annabi ya ce fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani kaga yanzu sun mushi menene tagyir amma ba tabdil ba ko mun gane yana nan a matsayin fitra la tabdila laha amma a wajen a wajen rayuwa ya samu tagyir Allah sa mun gane bambanci kama tuntijul bahimatu albahimata bahimatan jama'a kamar yadda akuya batala take haifar ƴan uwarta akuya lafiyayya batala hal tuhissuna fiha min jada'a kun ga an taba haifa akuya ku ganta da yagaggen kunne sai dai daga baya a yaga mata kunne ko a tsaga ko ya wani abu wa mimma yubayyinu anna asl al-ibadati hiya al-mahabbatu da gaske abin da ke bayyana maka cewa asalin ibada shine kaunar Allah wa anna shirka fiha aslu shirki kuma cewa yin tarayya wajen kaunar Allah a hada kaunar Allah da kaunar wani bawa daban shine tushen shirka kama zakarahu Allah fi qissati imamil hunafa Ibrahim alayhi al-Khalil alayhi salam kamar da Allah ya ambata a cikin kissar Annabi Ibrahim alayhi salam shugaban masu addinin gaskiya qala Allah yace falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afili sanda yake wannan jarabawa ga mutanansa ce da dare yayi sai ya ga tauraro sai ya ce to wannan shine ubangijina da tauraron nan ya gushe sai ya ce ba na son masu gushewa wato wannan da ke gushewa ba zai yi tarayya da Allah ba kaga sai ya ce la uhibbu bai ce la a'budu ba la uhibbu dan na muhabba ita ce asali wajen wato bauta Allah wa qala fil qamari la in lam yahdini rabbi la akunna min alqawmi dhalin yace kuma game da wata idan ubangiji na bai shirye shi ne ba zan zama cikin batattu wato mushrikai kenan falamma afalat ash-shamsu qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun kaga nan mayan bace shirka domin hakan shirka ne abinda suke yi nasar rana da bauta mata shirka ne inni wajhatu wajhi lidhi fatara samawati wal ardi hanifa wama ana min al mushriki ولهذا تبرأ إبراهيم من المشركين ومن أشركوا بالله فقال سورة النبي إبراهيم yayi baran-baran da mushrikai da abin da suke wa Allah shirka Nabi Ibrahim babu shakka kamar yadda malai ambace shi Imamul Hurafa'i yayi gugurmaya sosai da mushrikai mutanen garunsa da danginsa har da iyayensa Allah ya ƙara masa rahama da tsira da aminci da yace afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin yace kun ga waɗannan abubuwan da kuke mutu sama da ku da iyayenku na can baya-bayan nan ya ce wallahi ni abokan gabana ne waɗannan gumakan babu wanda zan busta masu ubangiji madaukakin sarki wakala kuma wani waje yake cewa kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu id qamu iz qalu liqaumihim inna bura'a minkum Allah ya ce hakika kuna da kyakkyawan abun koyi game da sha'anin annabi ibrahima da mutanansa yayin da da shi da wanda suka yi imani suka miƙe suka ce mutanen nasu inna bura'a minkum mun yi baran-baran da ku wa mimma ta'buduna kuma mun yi baran-baran ba mu babu abinda kuke bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah kafarna bikum mun yi mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u zamu dusa gaba da kiyayya tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani wannan asalin ka'ida kenan da game da alwala'u wal bara tsakanin mumini yayi wala'i ga ƴan uwansa muminai kuma yayi bara'a ga abokan hamayyarsa kafirai wa mimma yuwaddihu dhalika annahu ta'ala qala Allah yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi ku yaƙe su har a wayi gari ya zama babu wata fitina babu wata shirka a bayan ƙasa kuma har addini ya zama gaba ɗaya na Allah ne fa'inin ta hau idan suka dawo suka ba Allah fala uduwa na illa alabbali babu gaba mai aka san gaba ƙauna ko kamar yadda shi ma cin ya ce wa da bai na bai na hula adawatu wal bagda yana kafa mana hujja ne akan cewa almuhabba hiya aslul ibada kaga duk kafirai da mushrikai sai ana ta'abirin alakan mu da su da sunan mene al adawatu wal bagda nan ma kuma fala udwana illa alal zalimi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kullu lillahi fa yantahu fala udan da illa fa yantahu fa inna allaha bima ta'maluna bima ya'maluna basita cikin anfal kenan Allah ya ce wa qatiluhum ku yaqe su hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillahi addini ya zama gaba ɗaya na Allah fa yantahu fa inna allaha bima ya'maluna basir fa amara bil jihadi hatta la takuna fitnatun wata ya kuna dinu kulluhu lillah Allah ya umarni da jihadi har sai an kore dukkanin fitina kuma sai addini ya zama na Allah kadai fajalal maqsuda adama kaunil fitna sai sanya maqsudin jihadi shine a kore samuwar fitina wa wujuda kaunid dini kullihi lillah kuma a samu addini cikakke gaba ɗaya na Allah wa na kada bainahuma kuma ya nuna cewa waɗannan abubuwa guda biyu ba sa zama inuwa ɗaya ba sa zama inuwa guda ɗaya wato da kafirci da musulunci ba su zama inuwa ɗaya da samun fitina da samun addini na Allah cikakke ba su zama wuri ɗaya dole sai an kore su fatakunu fayakunu fakawun fitnati yunafi kauna dinin lahi wa kauna dinin lahi yunafi kauna alfitna samuwan fitina yana kore samuwan addini cikakke samuwan addini cikakke yana kore samuwan fitina wal fitnatu fussirat bi shirki wannan fitina anan an fassara ta da cewa shirka ake nufi fama hasalat bihi fitnatul qulubi fa fihi shirku duk abinda zakata suka jarabtu da shi na saban Allah akwai wani nasibi na shirka a cikin sa fa huwa fa huwa wa huwa yunafi kauna dini kullihi lillah kuma yana kore addini ya zama gaba ɗaya ga Allah wa fitnatu wal fitnatu jinsun lafazin fitina wata kalma ce da take a matsayin jinsi wani suna ne na jinsi wato wani generic name ne na abubuwa mabambanta ta tahu anwa'un akwai rassa da sassa daban-daban a kasanta mina shubuhati washahawati akwai fitinoyi na shubha a cikin addini kenan shubhar shirka shubhar munafurci shubhar bid'a shubhar kaza duk wasu abubuwa da suke zuwa da jirwaye da kaman wanka ko da rikita-rikita da suke bata addini su ne ashubuhat washahawat da kuma fitintunu na na sha'awa-sha'awe wato na ababen son rai na abinci ko abin aure ko abin sha ko sutura ko wani makami ko makamanci haka wa fitnatul ladhina yattakhiduna min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah min a'zamil fitan daga cikin nau'in fitina fitina mafi girma babu kaman fitinar waɗanda suke riko da wasu abubuwa kuma bayan Allah a matsayin shirka ga Allah kuma suna ƙaunar su kamar yadda ake ƙaunar Allah wa minhu fitnatu ashabil ijli da gaskiyar wannan shine fitinar ma'abuta dan maraki din na zamanin Annabi Musa alaihi salam kaga wani abu ne suka kaunace shi suka sa shi gaba kamar yadda Allah ba da labari qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri Allah ya ga annabi Musa ya ce ai bayan tahowarka da zaka gana da mu sai kira abin ya ce fatanna qaumaka mun sa mutananka a cikin fitina wa adallahumus samiri min ba'dika bayan tahowarka wa adallahumus samiri samiri ya halakar da su qala Musa sai Musa ya amsa Allah ya ce in hiya illa fitnatuka ya Allah wannan jarabawarka ce tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u kana shiratar da wanda kaso kabatar da wanda kaso qala ta'ala kuma Allah yace wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim kaga sai aka kira wannan alakar tasu da dan maraki da suna al-kufr can kuma aka kira da suna fitina sadaka fitinan shine mafi girman fitina shine jarabtuwa da san wani abu da zai kai ga kafirci kila sufyan ibn uyayna an tambayi malam sufyan dan uyayna aka ce inna ahlul ahwa yuhibbuna mabtada'uhu min ahwa'ihim hubban shadida aka ce yana daga cikin siffar da aka tarar ga 'yan bid'a shine duk abin da suka kirkiro na bid'a zaka ga suna tsananin ƙaunar wannan abu kalla ka ga duk wani abu da ake ce ma bid'a zaka ga masu shi suna ƙaunar shi za su iya bada rayuwarsu akai faqala sai ce anasita qaulahu ta'ala to kamanta yadda Allah ne ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kamanta wannan ne Allah ya ce suna ƙaunar abokan shirka su kamar da suke ƙaunar ya kamata a ƙaunaci Allah suna kaza kaka maki dan kaji mutum ya ce shi zai iya zai iya a kashe shi a wurin maulidi ko maukibi ko ya shirya ya bada rayuwarsa akan kaza ko kaza saboda tsananin ƙauna ce take zuciyar shi game da abin kai wani ma cewa zai ko annabi ne zai ce a bari ba zai bari ba ta saboda wannan wato yattakhiduna min dunillahi andada ka daina mamaki wannan shine da abin batattu Allah ka tsare mu wa qawlu ta'ala kamanta faɗin Allah da yace wa qawluhu ta'ala kamanta fadin Allah yace ushribu fi qulubihim al'ijla bi kufrihim an shayar da su a cikin zukatansu tsananin kaunar dan marakin nan saboda kafircin su au kalaman hadha ma'anahu ibnu ina ya faɗi wannan maganar ko na bai ma'anar haka wa kullu man ma uhibba li ghairi Allah faqad yahsulu bihi min al-fitnati ma yamna'u an yakuna dinu lillah duk wani abu da aka ƙaunata ba don Allah ba zai iya zama fitinar da zai hana mutane yin addinin gaskiya duk wani abu da mutum ta sa gaba yana ƙaunarsa ƙaunar da ba ta da alaƙa da addinin Allah to yana iya zama mashi sanadiyar fitina da ɓata da shirka saboda duk abin da ka ƙaunata ka ƙaunace shi don Allah ka ƙaunace shi a bisa babin da shari'a ta ce a ƙaunace shi kar ka zarne wajen ƙaunar wani abu sawa'un wani ra'ayi ne ko wani tafarki ko wata gwamnati ko wata jam'iyyar siyasa ko wata mace ko wani yanayi ko wani halitta ko sutura ko me karka bari zuciyarka ta damfare da shi damfaro da zai raba ka da ubangijinka Allah ya tsare mu mala yace wa ishqus suwari min a'zamil fitan san kamar da muka faɗa as-sura anan abin da yake ne da shi al-jasad kamar da Allah yace fi ayi suratin ma sha'a rakkabak to as-suwar anan shine wato jiki jiki na diyama ce ko kuma a wurin masu yin masu bin maza jiki na ɗan namiji ma ɗan uwansu wa gargala ta'ala kuma Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitin lalle wato dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ne a gare ku waliza qala subhanahu ta'ala kuma shi Allah ya faɗa yace kul in kana aba'ukum kace idan iyayenku sun kasance a wajen wa abna'ukum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da ƴan uwa da da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwali da taraftumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron kada ya rugurguje wa masakinu tardawnaha da gidaje da kuka yadda da su kuna jin dadin su wadannan abubuwan guda takwas sun kasance ahabba ilaikum kaga sai aka ce in kun fi kaunar waɗannan abubuwan minallahi wa rasuli fiye da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi fi da jihadi dan Allah Allah ya ce fatarabbas ku dakata ku ga abin da zai faru a ga waɗannan abubuwan sune ajsadu din sune asuwar din da kaunar su ke rikita kwakwalan mutane har su lalace kaunar abin nan dukiya kaunar iyaye ko ƴaƴa ko ƴan uwa ko mata ko dangi ko kuɗaɗe ko kasuwa ko gidaje ko duk wani abu da ke rasantuwa daga waɗannan وقد قال سبحانه الله ياتي الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Allah ya ce shi mutane suna tsammanin ne kawai suke sun yi imani kuma sai a basu shikenan haka babu wani jarabawa a basu haka kawai sakaka Allah ya ce wala qad fatana alladhina min qabli hakika yana cikin sunnar Allah game da mu'minai shine ce na jarabci waɗanda suka gabace ku falai alamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhib Allah yana jarabawa ne don ya bambanci tsakanin wanda da gaske suke yi da kuma wanda suke makaryata. Umin ma yi bayyana zalika annar rajulan ƙarin Nabi sallallahu Alaihi wasallam. Daga sai abinda ke ƙara maka bayani game da wannan matsala da ake faɗa ta abinda ke kaiwa zuwa ga shirka haɗa Allah da wani a cikin ƙauna na kaiwa zuwa ga shirka shine wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam masha Allahu wa shi'ta abinda Allah ya so kuma kaso faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan zaka sa ni ne a matsayin abokin jayayya da Allah bal masha Allahu wahda kace abinda Allah ya so shi kadai abinda Allah ya so shi kadai wannan hadisin da wannan lafazin da malai ya kawo shi ya kawo shi ne ko bil ma'ana ya kawo shi ne bil ma'ana amma asalin yadda hadisin yake riwaya ibnu abbas wanda ke cikin wato littafin muslim imam ibnu hanbal da wasu rare shine mutumin ya ce masha Allahu wa shita فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا بل ما شاء ما شاء الله وحده ابن تيمية كما يدى مكشاء بطا ينا يوان واتو نقلتو روايوي بالمعنى سبو دا أول ديك ربطا كسان دكا ننس ربطا سيكي كوي دكا وسما أجدن ياري وسا أهالين تفيا wasu daga tambaya ya ce ku jira ina zuwa ya shiga gida kafin la'asar ya fito da wani rubutu kaga ku dole a dinga samun irin waɗannan wato abin nan din ba matsala bane insha Allah fa ankara alaihi an ja'alahu niddan lillahi fi hadhihi al-kalima kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi inkarin ya sanya ya sanya shi a matsayin abokin hamayya Allah a cikin kalma irin wannan allati jama'a fiha bainahu wa bainallahi fil mashi'a wanda ya hada tsakanin ubangiji da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mashi'a idil mashi'atu mashi'atu al-abdi tabi'atun li mashi'atillah domin ganin damar dan adam yana bin sawun ganin damar Allah fala yakunu sharikahu ba za a ce sun yi tarayya wajen ganin dama ba lima yu'lamu anna kauna shay'in idda lillahi kad yakunu biduni an yu'bada al-ibadati an yu'bada al-ibadata tamma saboda abin da aka sani na cewa dan an ce kaza watin a a niddi ne ga Allah wannan bai nufin ana mishi bauta ba sai an mishi bauta irin bauta da ake wa Allah ta sujuda da addu'a da hudu'i da sauransu ba mujarradin a sanya shi da Allah a wani babi daga cikin babukan da Allah ya kadaita da shi a zance kawai ya zama shirka ko mun gane mujarradin abin da wannan mutumin yayi shirka ne a lafazi kuma annabi bai kyale ba ba wai sai in yayi ma annabi sujuda yadda ake wa Allah ko yayi wa annabi addu'a yadda ake wa Allah ba ina fata mun gane wannan malam yace fa innar rajula ma kana ya abudul rasulullahi tilkal ibada ai mutum ba bauta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba fada kawai eh abaka faslun wa bihadha yatabayyanu anna mahabbatallahi tujibu almujahadata fi sabilihi qat'an da haka ne za a gane cewa kaunar Allah tana tirsasa wa wanda yake yin ta ya tashi ya gwagwarmaya dan tafarkin Allah wajibi ne a same ka da cewa kana gwagwarmaya dan tafarkin Allah matukar da gaske kana kauna Allah فإن من أحب الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله don da ya kaunaci Allah Allah ya kaunace shi ga zai samu zuciyarsa tana son abin da Allah yake so wa abghada ma yubghiduhu Allah zai samu zuciyarsa tana kin abin da Allah yake ki wa wala man yuwalihi Allah kuma zai wayi gari yana son wanda Allah yake so wa ada man yuadihi Allah kuma zai wayi gari yana kin wanda Allah yake ki zaka ji kana son manzanni da annabawa da salihai kana kin shedan da kafirai da mushrikai da yan bid'a wanda Allah yake zaka ji kana kin su kana son ibada kana kin wasa da ita kana son tauhidi kana kin shirka kana son imani kana kin kafirci wannan lazimi ne a zuciyar wanda yake kauna Allah sai dai kawai kowa da gurgurdan girman kauna Allah a zuciyar shi gurgurdan girman wannan lazimin ina fata muna ganewa malam yace la yakun la takunu mahabbatun qattu illa wa fiha zalika ba za a taba samun kauna a cikin zuciyar bawa ba sai an samu waɗannan abubuwan bi hasabi quwwatiha za a same su a cikin zuciyar da gurgurdan karfin kaunar wa da'afiha ko a samu sun yi rauni da gurgurdan raunin kaunar fa innal mahabbata tujibu dunuwa min al mahbubi wa mahabbi domin ta kauna tana sanya mutum ya kusanci abin son sa kuma ya kusanci masoya abin son shi sadaka wanda yake son Allah zai ji yana son kusanci ga Allah kusanci ga Allah kuma shi ta hanyar bauta masa kuma zai ji yana son yana son kusanci ga masoya Allah sune bayan Allah zabaku wal bu'du wal bu'du an makruhati kuma kauna tana tirsasa ka nisanci abinda abin kaunarka yake ki wa mataka na ma'al mahabbati nabadha ma yubghiduhu al mahbub fa innaha takunu tamma san da ya zama a cikin wamata kana ma'al mahabbati nabzu nabzu ma yubghiduhu al-mahbub fa innaha takunu tamma san da ya zama a cikin kaunar da kake wa abu ka samu cewa kana ture abinda baya so to ya zama cewa wannan alama ce akan cewa kaunan nan cikakkiya ce duk abinda wannan abin kaunan naka baya so kai ma kana guje mishi to wannan kauna cikakkiya ce wa amma mawadata aduwi fa innaha tunafil mahabba ka ce kana son mutum kuma kana ƙaunar abokin gabarsa kana son Allah kana ƙaunar abokin wanda yake gaba da Allah shedan ko iblis ko makamancin shi to wannan yana nuna wannan soyayya taka korariya ce ba ta gaske ba ce qala ta'ala saboda Allah ne yace la yatakhudu la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula wala ka taba samun mutane wanda suka yi imani da Allah da ran lahira ba suna ƙaunar wanda yake jayayya da ubangiji wanda yake jaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaba da su ba za ka same su a haka ba walau kanu aba'ahu ko da iyayensu ne au abna'ahu ko ƴaƴayensu au ikhwanahu ko ƴan uwansu au ashiratahum ko danginsu ulaika kataba fi qulubihim al-imana waɗannan mu'minan da ba sa sassauci wajen gaba da kowaye ke kin Allah ko da danginsu ne ko ƴan uwansu ko iyayensu ko ƴaƴansu Allah ya ce waɗannan su da Allah ya riga ya tabbatar da imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah yake ƙara musu ƙarfin imanin su da ruhi daga gare shi mala'ika kenan fa akhbara anna almu'mina allazi la allazi la budda an yakuna an yakuna Allah ورسوله أحب إليه مما سواهما كما في العزيز متفق عليه kaga sai aka ba mu labarin cewa lalle mumini wanda daga cikin lazumin imaninsa shine a samu cewa ya fi ƙaunar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk wani abu wanda ba su ba kamar yadda hakan ya zo a cikin hadisi wanda yake mutafaqun alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in na rantsi da ubangiji rina ke hannunsa babu da zai ɗayan ku zama da imani cikakke sai ya fi ƙaunata fiye da babansa da ɗansa da duk mutane to irin wannan mutumin la tajiduhu muwaddan liman hadda Allah wa rasulahu ba za ka taɓa samun shi a cikin zarafin ƙauna ga waɗanda suke ƙin Allah da manzo ba fa inna hadha jam'un baina diddaini la yajtami'ani kana ƙaunar Allah kuma kana ƙaunar abokan gabar Allah to hada abubuwa ne guda biyu da ba su haduwa kana ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kana ƙaunar abokan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to hada abubuwa guda biyu ne wanda ba su haduwa wa mahbubullahi wa mahbub mu'adihi la yajtami'ani abun son Allah da abun son wani Allah ba sa haduwa abun sa abokan ba Allah ba sa haduwa wuri guda daya fal muhibbu lahu law kana muwaddan li muhaddihi lakana muhibban ijtima'i muradil mutahaddain al mutaaddain wa zalika mubtada wanda yake cewa yana son Allah kuma yana son wani abokin gaba Allah yana son shedan aikin shi yana cewa yana son shedan to wannan yana so ne ya hada abin son wasu abubuwa guda biyu da ba su haɗu ba abinda Allah yake so da abinda shi da yake so yake so ya haɗa wuri da ko ba su haɗu ba wali hada lam taslu hadhihi alhala illa lillahi wa rasuli saboda haka shi sa wannan yanayin bai gasgatuwa sai ga Allah ga manzansa fa innahu yajibu alal abdi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu Allah da manzansa su kadai ne ya zama bawa zai kaunace su fiye da komai da ba su ba wala yakunu mu'minan illa bi zalika kuma in bai aka bai da imani wala takunu hadhihi almahabba ma'a mahabbati man yuhaddi Allah wa rasulahu wa yu'adihi abada kuma wannan kaunar da zai wa Allah ba ta yiwa tare da kaunar wani Allah tare da kaunar wanda yake gaba da Allah da manzansa fala wala alillahi illa bil bara'ati min aduwillahi wa rasulihi babu jibuntuwa ga Allah sai an yi baran-baran da abokan gaba Allah shi yasa kullu ake faɗan kalmomin gobe a ce alwala'u wal bara'u ba faɗan ɗayan su kawai a shiru saboda kaman wato fuskoki guda biyu ne na kwandala guda ɗaya alwala'u wal bara wa ammal mu'minuna alladhina qad yuqatilu ba'dhum ba'd to idan kuma aka zo aka samu mu'minai ga su har suna iya yin yaki su kashe junan su fa ulaika laysu mutahadain min kulli waji abinda yasa haka ya faru saboda basu zama wato ba sa gaba da junansu ta fuska ɗari bisa ɗari ko da kaga suna faɗa suna rikici ko har su kashe junansu wannan bai nufin suna ƙin junansu ta kowace fuska fa inna ma a kullum min huma min al'imani ma yuhibbu alaihi al'akhar kowane ɗayansu yana da wani kaso na imani wanda da shi yake son ɗan uwansa wa in kana yubghiduhu aidan ko da ko yana ƙinsa fayyajtami'u fihi mal mahabbatu wal bagda saraka sun hada abubuwan guda biyu Allah da manzansa su kare yake so so din da ba a sirkawa amma mu'minai ɗan uwan juna ne masoya juna ne amma suna suna iya samun kansu a yanayin ga soyayya ga kuma kiyayyar junansu a zuciyarsu har su ji haushin juna har su yi fada har su yi gaba har su yi juna shari ka har su yaki juna ma su kashe juna kamar yadda ya faru tun cikin sahabbai in ka je ka duba ƙisar hadisin ghadir khum yadda abin ya faru ai abulai dan buraida shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi shi ne gawa yake faɗa yake cewa na kasance ba na san aliyu ya ce kuntu ubgidu aliyan ina ƙin ali ya ce kai a kan ƙin shi ma da nake yi sai da ya zama ina soyayya da wasu wanda ga alamar su ma suna ƙin shi su ne abokaina ko me hada su da sayyidina ali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kace su suka je suka yi jihadi suka tara suka tara ganima a waje guda sai annabi ya aika sayyidina ali ya ce ya je ya taho mai da ganimar su hada a makka lokacin aikin hajjin bankwana ya sauri ya zo mishi da raƙuman da annabi ya yanka guda 100 din ya sauri ya zo da su ya bar sojojin a baya sai na lizuwan shi raƙuman nan kafin ya bar wajen akwai wasifat akwai bayi da aka kama 'yan mata sai ya zaɓi wata baiwa daga ciki ita ce mafi kyau sai ya maida ita sadaka wannan kawai shine abin da ya bata musu rai shine irin abin da mutane suke gani wane shugaba yayi wani abu da a haƙƙinsa yana da yancin yayi kawai sai suka maida abin fitina shine har suka iso makka wurin aikin hajjin bankwana suna yayata wannan magana a cikin musulmai cewa Aliyu bai Aliyu macuci ne azzalimi ne yayi kaza yayi kaza annabi dai yana jin su bai ce kowa komai ba har sai da aka gama aikin hajjin ya gama duk jawaban da zai yi hudubobin nan yana ta lura da take-taken su sai da aka zo aka zo inda za a rabu mutanen Sham su tafi Sham mutanen Madina su wuce Madina shine ya kamo hannun Abdullahi dan Buraida yace a tubghidu aliyan wai har yanzu kana kin Aliyu yace kware ko ya manzo Allah yana cikin sunan kubra na baihaqi da musulmi imam Abu Hanbal wallahi haka yace annabi yace na'am ya rasulullah sai annabi yace mishi la taf'al to karka saki kaga annabi yace mishi ya kafirta ba annabi yace mishi kenan ka tsiyace ka kafirta bai yace mishi da amma dai karka sake kin shi yace wallahi raban da Aliyu yake da shi a cikin wannan ganimar yafi karfin abin da ya dauka sannan ne kuma sai yace ya faɗi wannan hadisin da ya shi a cikin capitalizing akan sa menene man adahu subhanallah na maka suna jisa eh man kuntu maulahu fa aliyun maulahu eh duk wanda yake ganin ni masoyinsa ne to aliyu masoyinsa ne baka iya hada sona da kin aliyu dole sai ka hada soyayya duka guda biyu shikenan ma'ana hadisin hadisin bai magana akan shugabanci a lokacin kwata kwata yana magana an kakal tarihin za ka gane abin da yake nufi almuhim shine yanzu abdullahi dan buraida sahabi ne mu'min sahabi ne mumini annabi yana raye ya samu kashi a cikin wannan jarabawar cewa yana kin wani sahabi mumini kuma akan mene akan wani abu na duniya saboda kaka damu dan wani yana kin ka akan wata duniya da yake zargi ne ma zargi kai akan cewa kaci wata kaci wasu kuɗi ko kuma ka kai babakera akan wani abu shine irin wannan Ali bai kula shi ba duk da yake na abin sai Ali bai kula shi ba ko yana mushi cewa ni dan baffan manzo Allah ne kai baka isa ba kawai ya ci gaba da sabgar shi ya ci gaba da aikin hajjin shi ya ci gaba da aikin da aka bashi da wakilcin da aka bashi shi kuma wannan annabi zai mishi fada ya mai nasiha ya hana shi shikenan kuma ya haru ya ce daga nan sai na ji na fi son shi kuma fiye da kowa a duniya ce daga nan na fi son shi fiye da kowa a duniya cikin sahabbai to haka san dan abi waqas ai sun samu matsala da sayyidina ali shi a cikin irin da ya matsala da ake samu ta rayuwa da sauransu lokacin da wasu mutanen iraki suka zo suka same shi a madina sai ya ce ya labarin aliyu suka ce aliyu ranar lafiya sai ya ce musu kun ji yana ambato na ya ce ai baya magana ka kwata-kwata ya yi dilitin ɗanka a cikin lissafin mutanen da yake hulɗa da su sai amma dai ya tsoratar da mu cewa mu kiyaye ka mu kiyaye ka kan mu maka wani abu ko kan mu shishige maka sai ya ce tabbas na san akwai rigima tsakankaninmu ya ce amma wallahi har yanzu yana daga cikin mutane da na fi ƙauna fiye da kowa tun da na ji annabi ya ce kaza a kan shi annabi ya ce zai ba da tuta ga wanda Allah ke san shi ma yake san Allah annabi ya ce duk wanda yake ƙauna annabi ya ƙaunace shi annabi ya hana kowa auren Fatima shi ya ba shi yayi ta faɗan darajojin sayyidina Ali so dan ka gane cewa muminai ba sa rasa wani abu da zai shiga tsakankanin su na rigima wannan is natural in baka fahimci wannan ba za ka sha wahala da yawa a duniya za ka yi haɗa rikici da sarkinka da makwabcinka da ɗan uwanka na jini da abokinka da ɗan ajinku da shugabanka da shugaban jam'iyyarku da limamin anguwarku duk waɗannan mutanen da kake rayuwa cikinsu wani abu na iya haɗa ku ga wani rikici ya shiga sai ga mutum yana bin falima mai sallah kuma yana jan haushin shi ana huduwa sai ya ce to a dai ji faɗan malam ne sai ku ne kuke yin wannan kuma zai bi sallah kuma wani na mutuwa kuma a ciki za a zo duka tare a tare a mai jana'iza kamar yadda suka dinga yi a sufin da jamal so in ka fahimci waɗannan abubuwan na tarihi ko zai rage maka wato zafin matsaloli da yawa a wannan rayuwa ka gane cewa dama wannan yadda ka gani to dama ka rayuwa take kuma tun da aka fara ta haka ake yin ta kuma ba za a fasa ba in ma an gama wani babin wani babin zai bullo in an gama wani babin kamar yadda annabi ya ce a cikin hadisi in wata fitina ta zo sai mumini ya ce wannan wannan da ya ta karar da mu ce kuma sai ta wuce in ta wuce kuma wata ta zo sai a ga ashe ta bayan ma ba mafi tana bace hatta yuraqqiqu ba'daha yuraqqiqu ba'daha ba'dan to shi sa yake da kyau mu dinga fahimtar tarihi don mu gane ya rayuwa take abin takeici shine nan nan kusa ba ma fahimta balan tsawon da yake cikin littafi wato wanda ya faru a idan mu ma ba ma ganewa abin da ya faru shekara goma sha biyar ashirin baya wanda da wayanmu da hankalinmu da shekarunmu sai zama ma ya daukan izina da bishi ballantana kuma wanda sai an karanta a littafi Allah ya kyauta saboda haka mu'minai suna iya samun kansu a cikin gashi da imani wanda shine asalin abin da ya kamata ya samu soyayya da uhuwa amma kuma sai kaga kuma suna da wani wata rigima tsakankaninsu yanzu kalle rigima ta kuno kai kwanakin baya tsakanin Najeriya da Nijar yadda ta ta shiga tsakanin mutane sai ga wani ma ana ganin malami ne man kaje na mangaru sai kamar jahili ne to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da baka rasawa yace wali hadha lam tasdu hadhihi alhala illa lillahi wa rasulihi fa innahu yuhib fa innahu yuhibbu ala al-abdi yajibu ala al-abdi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wala yakunu mu'minan illa bidhalika okay ba nan bane ko na'am yace wa in kana wa in kana yubghiduhu aidan koda mutun yana kin mumini dan uwansa akwai asalin imani da yasa yake kaunarsa fa yajtami'u fihi mal mahabba wal baghdha wa kadhalika kullu kullu minhuma la yajibu an yakuna jami'a af'alihi muwafiqatan li mahabbati llahi to haka nan kuma mu'mini ba ba a ce dole sai dukkanin ayyukansa sun zama sun dace da kauna Allah ba Allah bai yi mu'mine su haka ba domin mu'mine suna yin zunubi suna da laifuffuka suna da zamiya suna da sarrai wa jami'u af'alil akhari muwafiqatan li bughdillah ko kuma a ce ɗayan shi kuma duka ayyukan shi na bata ne wato tsakanin wanda yake ganin shi yana kan gaskiya da wanda ake ganin bai kan gaskiya wannan bai nufin a ce misali sayyidina ali a rigimar su da sayyidina muawiya a ce su aliyu suna da gaskiya 100 bisa 100 su muawiya kuma ba su da gaskiya 100 bisa 100 bai yiwu a ce haka bal la budda an yaf'ala ahduhuma ma la yuhibbuhu Allah wa in lam yubghidhu dole zaka ga wanin su ya aikata wani sashe na abin da Allah baya so ko da abin bai kai abin da baya yake ki ba wala buda an yakuna fil akhiri aidan ma yuhibbuhu Allah id huwa mu'min shi ma dayan za a samu abin da yake Allah yana so tare da shi tunda mu'mini ne fa yajibu an yuqta kullu wahidin min al mahabbati bi qadri imani saboda kowanne daya a cikin su za a bashi kauna ne za a kaunace shi ne da gwargwadon imanin shi da Allah ولا يجب أن يحب من أحدهما ما لا يحبه وإن كان لا يبغضه kar kuma a so abinda Allah baya so a wajen ɗayan ko da bai cikin abinda Allah yake ki bal wala yuhibbu bal wala yuhabbu min ahadihima ma kana khata'an kai abinda ma yake kuskure wanda ba da gangan akai ba ba a so kaga bai cikin abinda Allah yake zargin bawa akai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma kuskure ba za a bi ba ko da ana san mutum idan ana san shi saboda Allah in yi kuskure ba za a bi wannan kuskuren saboda asalin soyayyar nan ba wala zamban maghfuran haka nan ba za a bi shi ko a dace da shi ko a kaunaci zunubin da yayi wanda Allah ya gafarta masa ba wato zunubin da ya wata kafin ya musulunta ko kafin ya tuba wa in kana la yubghadu ala zalika amma ba za a kishi akan kuskure ba ba za a kishi akan wani zunubi da ya aikata a can baya ba fala yuhabbu illa ma ahabbahu Allah wa rasuluhu ba a kaunar komai sai abinda Allah da manzansa suka kaunata fa yuhabbu ma kana min ijtihadihi min amalin salih saboda ka za a kaunace shi akan kwazo da yayi da kokarin da yayi na aiki na gari wa hadha alladhi dhakarnahu amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi wa yuhissuhu annahu idha ahabba shay'a lam yuhibba diddahu wannan abin da aka ambata dogon zancen nan sai malam ya samar ya ce wani abu ne da zaka dinga ji a jikinka cewa abu ne na neta na ɗabi'ar ɗan adam kana ji a jikinka kana tsinkayo shi shine mene zaka ga cewa kana duk abin da kake so to baka son akasin sa bal yubghiduhu kana kin sa fala yutasawwaru ijtima'u iradataini tammataini liddaini ba zai yi a ce ga irada guda biyu cikakku kuma kishiyoyin juna ba iradar dama da iradar hagu iradar so da iradar kiba walakin kad yakunu fil qalbi naw'u mahabbatin wa iradatin li shay'in wa naw'u mahabbatin wa iradatin li amma ana iya samu a cikin zuciya ɗaya wani sashe na san abu da sashe na nufatarsa da kuma wani sashe na kin abu da sashe na wato rashin san aikata shi wato mutum yana so ya tashi bari ya tashi ya wani abu kuma wata zuciya kuma tana hana shi yana sanye sadaka kaga san yin abin kenan kuma yana da niyyar bari ya sadaka a cikin zuciyar shi kuma akwai wani kuma sashe na amaratun bisu'i da ke ce mishi karkayi za ka talauce ka bar sadakan nan kawai ba sai kayi ba ba ma jin duka wani alukatan mu ba fa hadha kathirun wannan ya da yawa cikin zuciyar zuciyar dan adam bal huwa galibu ghalibun ala bani adama yace kai wannan ma shine mafi yawan abin da ke cikin zakatan mutane ka kwatanta da kanka tukunna kafin ka kwatanta da wani lakin la yakunu wahidun minhuma tamma amma ba zai zama son yin abin cikakke ba kin yin abin shi ba cikakke bane sai dai suna suna munaza'a da juna fa innal mahabbatu al tamma tujibu wujudal mahbubi al murad ma al qudra wato idan kauna din da iradar ta cika to za ta ja san aikata abin cikakken aika san aikatawa idan kaunar Allah ta cika a zuciyarka da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika a zuciyarka idan ta cika a zuciyar sayyidina Abubakar to sun zasu sadaka ba sa tunani biyu za su bada duka abin da suke da shi za za su je jihadi ba sa tunanin bari mu je ko kan mu je za su fita ne kawai su je kuma sun fi so ma kashe su akan su dawo saboda su kaunar Allah da kaunar manzo ta cika zukatansu mu kuma da bata mana irin wannan cika zuciyar ba kisa ba za mu iya aikata irin abin da suka aikata ba Allah bai yi mu da wannan baiwar da ya musu ba kisa ba za mu taba kamo su ba sai dai mu bi sawu mai da kanatul qudra hasilatan wa lam yujadil yujadil mahbubi al muradi lam yakun al hubbu wal iradatu tamma idan ya zama akwai kudurar aikata hakan amma kuma muka kasa aikatawa wannan yana cewa kaunar da san da muke cewa muna yi ba cikakke bane idan ga dukiya ko ga karfin jihadi ko ga karfin yin ibada amma ka kasa yin irin wannan cikakke ibadar abinda ke nuna haka cewa kauna da kake wa Allah zuciyarka bata cika ba ko da ka fi kowa cika bakin cewa kai mai kauna Allah ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika al-bughd at-tam yamna wujud al-baghid ma al-qudra haka nan kiyayya cikakkiya tana hana samuwar abinda ake kidin kura za a iya famata wujida ma imkanin limtina lam yakun al-bughd tam sanda kana kin abu kuma ka iya aikata shi yana cewa kin da kake masa ba cikakke bane kana kin barna kana kin fasikanci amma ka je ka aikata to kin da kake masa bai kai ya kawo ba wa min huna yu'rafu anna qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallama daga nan zaka gane me annabi yake nufi da yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن على بابي sha annabi yayi wannan maganar ne dan ta tafi tare da wannan mas'alar ta so da ki wanda zai zai zina ko ya sha giya ko ya sata ko ya ko ya kaza ko ya kaza yana iya yi su ne in ya zama tsananin kiyayyar da yake wa abin bata kai 100 bisa 100 ba shi sa har ya iya yi amma in ya ki abin 100 bisa 100 ba zai yi ba walau kana bugduhu lima abghadahu Allah min hadhihi al-af'al tamman lama fa'ala inda a ce kin da yake wa waɗannan abubuwa cikakke ne saboda kin da Allah yake musu ba zai aikata su ba fa idza fa'alaha in ku hayi aikata fa imma an yakuna tasdiquhu bi anna Allah yubghiduha fihi da'afu ko ya zama a cikin gasgatawar da yake da ita cewa Allah na ƙin zina, Allah na ƙin sata, Allah na ƙin shan giya, to akwai rauni a cikin saninsa game da rashin san da Allah yake waɗannan. Au nafsu bugduhu, bugduhi lima yubghiduhu Allah fi da'af. Ko kuma shi ƙin da yake wa abin yana da rauni. Ko dai yana da raunin sanin ƙin da Allah yake. Bai san cikakken ƙin da Allah yake musu ba. ko kuma ya san kin da Allah yake musu amma shi a zuciyarsa ba shi da cikakken kiyayya gare su wakilahuma yamna'u tamamal imanul wajib rashin sanin cikakken masaniyar Allah na kin abubuwan ko rashin kin abubuwan cikakkiyar kiyayya dukan su in dai akwai su a zuciyar mutum to imanin shi bai cika ba da haka shi sa san da yake abun bai da imani cikakke rashin cikakken imanin sa ko ta fuskar rashin sani ko kuma ta fuskar rashin kyakkyawan ƙuduri wajen ƙin abu Allah ya samun gani to wannan kenan jama'a yana da ci gaba da mana wannan wato zubar bayani da fashin baki akan wannan ka'ida ta ta kauna da kiyayya da kuma tsarin su a bisa mahangar addini wanda kuma kamar yadda muke ji zamu ga cewa wato ilmomi ne da bayanai masu matukar zurfi a babuka na tauhidi da babuka na alwala wal bara ubangiji Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa mu gane mu amfana wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah